الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 172 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da uku insha Allah. Ayyub, jiya mun tsaya ɗari da saba'in da ɗaya, yau kuma za mu tashi ɗari da saba'in da biyu. Muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Yau muna sha biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan shekarar sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Kafin mu fara akwai wanda ya kawo tambaya ko ya tambaya to akwai bukatar a amsa insha Allah kafin mu fara kamar yadda aka saba abin da ya tambaya shine cewa yaya ya kamata mai azumi ya zama wato a cikin Ramadan a wannan lokaci da muke ciki to ya kamata a ce mai azumi ya zama abin da ya kamata a takaice mai azumi ya zama shine na farko na farko dai wato ya lura da shi kansa azumin da ake mutum ya lura duk abin da ya san yana iya bata masa azumi ya nisance shi baya da haka mutum ya lura da salloli karan fara na farilla baya da haka kuma sai salloli na nafila mana musamman sallar tarawih baya da wannan sai yawan karanta alkur'ani mai girma tunda dama watan alkur'ani kenan ko kuma watan da aka saukar da alkur'ani din kenan watan ramadan saboda za ku yin azumi tare da wane amma wane fi wane yawan lada kamar yadda za ku yin sahu ɗaya ko sallah ɗaya tare da mutum amma wane fi wane yawan lada aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aka ce wane ne yafi yawan lada sai manzo Allah ya ce mai yawan ambatan Allah mana mai yawan zikirin Allah yayin da yake azumi daga cikin zikirai da malamai suke wato jan hankalin mutane a kai kuwa shine akwai wato shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah da kuma istighfari Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbi da wannan malamai suke cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ka sani cewa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah ma'ana ka shaida babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kuma la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilayhi baya da wannan sai kuma wato yawan istighfari din ko yawan tasbihi musamman kuma albaqiyatu salihat shine fadin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wanda bayan karatun qur'ani babu abin da mutum zai faɗa wanda ya wuce albaqiyatu salihat su ne waɗannan kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya musulunta bai iya karanta komai na alqur'ani ba wanda zai yi sallah sai ya koya masa wannan tukunna wannan shine abin da zai karanta yi sallah kaga girman sha'anin kalmomin ya kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baya da wannan malamai suke cewa a jerin ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan azumi sai Allah ta'ala ya kawo faɗinsa cewa wa minan nasi man ya ƙulu rabbana atina fi duniya wa fil akhirati hasana wa qina azabannar suke cewa to yawan faɗin rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar kace wannan ma yana daga cikin wato mafificin addu'o'i ko kuma mafificin zikiri da ya kamata a ce mai azumi ya rika yi ma'ana dai mai azumi yana da kyau ya yawaita istighfari yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam insha Allah za mu tashi aya ta 172 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu min dayyibati ku ci daga wato halal sune dayyibat ma'ana tsarkakan abinda muka azurta ku da shi ma razaqnakum abinda muka azurta ku da shi washkuru lillahi Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance gare shi kuke bautatawa Allah ta'ala ya ce inna ma harrama alaikumul maitata ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta muku mushe waddama da kuma jini wala hamal khinzir da kuma naman alade wama uhilla bihi li ghairillah da kuma abin da aka yanka domin wani Allah faman yurra ghaira babin duk wanda ya matsu amma wato ya shiga hali na larura amma ghaira babin ba a matsayin wanda ya nufaci yin ta'addanci ba ko ƙetar iyakar Allah ba wala adin ko kuma adawa ga dokar Allah ba fala isma alaihi to babu laifi a kansa idan hali ne yasa har ya ci wannan mushe inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ghafurun mai gafara ne sannan rahim kuma mai rahama ne Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuna suka imani kulu min tayyibat ku ci daga halal mara zakanakun abin da muka azurta ku da shi wannan ya gwada cewar komai kaga dan adam ya ci wannan ko ne dauka ya baka kyauta to wannan Allah ta'ala ya kawo maka arziki kenan an rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane lalle inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lalle Allah tabaaraka wa ta'ala wato mai tsarki ne bayya karɓar aiki sai wanda aka yi shi tsarkakakke malamai suke cewa idan mutum ya saci kuɗi ko ya ɗebi kuɗi na haram sai ya je aikin hajji Allah ta'ala ba zai karɓa ba saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ci daga halal a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala tsarkakakke ne bayya karɓar aiki sai wanda yake mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bil mursalin Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarci mu'minai da irin da abin da ya umarci manzanni da shi sai Allah ta'ala yace ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat kulu min at-tayyibat wa'malu salihan ya ku mu'minai ku ci daga tsarkaka halal kuma ku aikata ayyuka na kwarai ya kuma ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibat ya ku wanda suka yi imani ku ci daga tsarkaka daga abin da muka azurta ku da shi kaga kenan umarnin da aka yi wa muminai iri ɗaya ne da na manzanni dangane da cin halal annabi sallallahu alaihi wasallam ce thumma zakara rajul sannan sai ambaci wani mutum yudulu safara ash'atha aghbar wani mutum da yake kan hanya doguwar tafiya ash'ath mutumin da ya fito wato buzu-buzu jikinsa ha aka ce ash'ath shine mutumin da bai shirya yanayin jikinsa ba gashin kansa buzuzu bai taje ba gemunsa bai taje ba tufafinsa a tukunkune bai gyara ba wato yanayin wanda yake cikin matsala to kuma na daga cikin sharaɗin karɓar ko kuma saurin karɓar addu'ar bawa shine mutum ya zamto muduƙar mutum ya zamto cikin halin damuwa ƙwarai da gaske to Allah tabaraka wa ta'ala yana amsar addu'ar wanda yake cikin halin damuwa amma yajibul mutarra idza da'a wa saurin karɓar wato shi Allah ta'ala shine mai karɓar addu'ar wanda ya shiga matsi to shi wannan ash'ath kaga ya cika sharadi na karɓa addu'arsa akbar kuma gashi jikinsa duye kura yanayinsa na matsala ya muddu yadahu ila sama yana daga hannayensa zuwa ga sama dama daga cikin wato laduba na yin addu'a shine akwai daga hannu a wani lokaci abin da ya sa ce a wani lokaci shine annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗansu addu'o'in kan daga hannu waɗansu bai ya daga hannu wanda kuma ba a samu ya ɗaga hannu ba to malamai suke cewa irin wannan shine wata ranka ɗaga wata rankar ka ɗaga misali a ce addu'a bayan kiran sallah zuwa ta da ikama ko bayan ta da ikama zuwa a shiga sallah to kenan irin wannan yanayin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito cewar ɗagawa ko rashin ɗagawa ba to abin da ya kamata mutum ya shine wataran ya ɗaga hannunsa ya addu'a wataran kuma hannunsa bai ɗaga ba kuma ya addu'a domin mutum zai yin addu'a ko da bai ɗaga hannunsa ba in kuma mutum ya tashi yin addu'a ba haka ake ba abinda ake shine mutum ya haɗa yatsunsa a hannayensa gaba ɗaya kamar zai karɓa abu mutum ya ɗaga haka ba mutum yana haka yana sake buɗe hannunsa yana ga kamar yanayin buɗe hannunka yanayin ɗebowa da yawa ba haka bane ba saboda haka annabi sallallahu wasu malamai suke cewa idan aka zo tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wato ba abin da ya fi daga hannu a kansa kamar addu'ar wato roƙon ruwa shi sa suke cewa daga cikin malamai idan annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar wato roƙon ruwa yana daga bayan hannunsa ne mana da bayan hannu yake roƙo wasu suka ce a'a ba ana nufin da bayan hannu bane tsabar dagawan ne sai ya sa nan bayan kalli sama shi sa suke cewa a da bayan hannu yake roƙo musamman kuma garuruwan laraba za ka ga idan aka je addu'a akan wata musiba da ta samu ka ji wa mutum ta'aziyya sai ka ga mutum ya daga bayan hannunsa haka saboda wannan tunda musiba ce ba zai sata hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga hannunsa zuwa sama ya rabbi ya rabb yana cewa ya ubangiji ya ubangiji amma wa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram kuma abin shansa haram ne wa malbasahu haram kuma tufafinsa ma da kudin haram ya saya wa guziya bil haram kuma abincin da ya ci jikinsa ya ginu shi ma haram ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu lahu to ta yaya za a amsa masa ma'ana kenan yana daga cikin mawane ababan da suke hana a karba addu'ar bawa shine cin haram idan mutum yana cin haram zai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya karba yana daga cikin manya manyan sabuba na kin amsar addu'ar mutum Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ci daga halal washkuruhu kuma ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imar da ya muku mafi girman rukunin godiya kuma shine mai kyakkyawan aiki ya baka lafiya to bari kai aiki da wannan lafiyar bari kai zikirin Allah bari kai karatun alqur'ani bari kai sallar nafila bari ka share masallaci bari ana wani aiki na alkhairi bari ka sa hannunka saboda ya baka lafiya ka gode masa kenan in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance gare shi ne kuke bautatawa subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce inna ma harrama alaikum almaytata ku sani lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta muku mushi kada ku ci abin da ya mutu idan mutum ya dauki mushe saniya ta mutu sai ce to mu musulunci ya hana mutu ce saniya amma bari mun sayar musu su ci yanzu ya ci mushe kenan na fata an gani mutum ba zai sayar da da saniya ba matacciya afuwan matacciya fa hakanan kamar yadda yake mutum ba zai sayar da abin da yake haramun ne a sayar da shi ba ba wai haramun a ci ba domin akwai abin da yake haramun ne a ci amma kuma in yana da rai kuma ya halasta a sayar misali kamar jakin gida za ka iya sayar da jakin gida amma kuma za ka ci na fata gani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana ya sanar da lalle Allah ta'ala ya halatta muku cin naman jakin gida an halasta muku cin naman jakin dawa kyanwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne a sayar da ita yace suhud ne wato kudin karuwa da ta karuwanci ta samu ka ci wannan dukiyar haramun ne ka ci ko da ta baka ka gane wannan kudin karuwanci ne haramun ne yace da kuma samanin sannu haka nan kudin mage to malamai suke cewa a zamanance sai suke cewa mutumin da ya kiwata mage irin na zamani aka bata kulawa aka bata training suke cewa to ya halarsa a sayar saboda wannan abin da aka koya mata na tsaro ɗin ko kuma karen da aka koya masa wato tsaro da waɗansu al'amura musamman kamar irin karnuka na jami'an tsaro irin police dog ɗin nan ko wanda suke sansano abubuwa haka suka ce irin wannan ya halarsa a sayar Allah ta baraka wata ala ya ce inna ma harrama alaikum al-maitata lalle ba ku sani an